آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah mabuwayi maɗaukaki wanda ya mana arzikin hallara a wannan majalisi mai albarka da muka saba karatu a cikin littafin asba'u musallin a littafin wallafar shekul allama Muhammad Siddiq Al-Mishawi alaihi rahmatullah a wannan masallaci a masjidu Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu da ke nan unguwar Matsango a cikin garin Azare karamar hukumar Katagun jihar Bauchi Najeriya yau muna 25 ga watan Shawwal alif 1447 Hijiriya wanda kuma ya zo daidai da goma sha uku ga watan hudu watan afrilu miladiya shekara 2026 kuma majalisi na talatin zai kasance da yardar Allah a muna karatu a cikin kurakuran da ake tafkawa a cikin ruku'u a ƙarƙashin wannan mun tsaya a kan fa'ida da malam ya kawo ƙarƙashin kurakuran da ake a cikin siffar ruku'u ƙarƙashin kuskure na biyu za mu tashi kuskure na uku a siffar ruku'u inda malam ya ce musabaqatul imami fi ruku'i musabaqatul imami fi ruku'i tserewa liman a ruku'u yayin da liman ya yi kabbara don tafiya ruku'u turi gashin yin ruku'u ana ce da shi sabkul imam ko musabaqatul imam tserewa liman gabanin a ce yayi ruku'u mamu har ya riga da yayi وهو من الأقطاء المنتشرة malan yace wannan kuma yana daga cikin kurakurai da suka yadu wa khassatan ladal awam musamman ma a wajen gamagarin mutane waɗanda ba sa karatu wa kad nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an zalika haƙiƙa annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya yi hani game da hakan, faƙala ya ce, Ayyuhan nasu inni imamukum, ya ku mutane, ni limamunku ne, fala tasbiku ne bi ruku'i wala bi sujudi, kar ku tsere mun da ruku'u ko da sujada, wala bil kiyami wala bilin sirafi, ko da tsayuwa ko kuma da sallama abin da ake nufi da insiraf kenan kar ku tsere mini a ruku'u kar ku tsere mini a sujjada kar ku tsere mini a tsayuwa wato idan an dago daga sujjada za a tafi zuwa ga tsayuwa ko an dago daga zaman tahiya za a tafi zuwa ga tsayuwa to kar ku tsere min ku riga na tsayawa wala bilin sirafi haka nan kar ku tsere min a juyawa daga sallah ma'ana yin sallama kamar yadda ya zo cikin hadithi shahararre innama ju'ilal imamu li utamma bihi cikin sahihul bukhari annabi sallallahu alaihi wasallama yace kadai an sanya liman ne don ayi koyi da shi fa idza raka'a farka'u wala tarka'u hatta yarka'a ko fa idza kabbara fakabbiru wala tukabbiru hatta yukabbira idan liman ya yi kabbara sai ku yi kabbara, kar ku yi kabbara har sai ya yi kabbara, ko kuma fala taktalifu alaihi kar ku saba wa liman wanda ya hada tsere masa ko kuma yin jinkiri a bayansa duk wannan yana daga cikin ma'anar saba wa liman wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama annabi mai tsira da amincin Allah yace amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imami an yuhawwila an yi hawala ra'asuhu ra'asa himar ko an yi hawala ra'asuhu ra'asa himar annabi alaihi salatu wassalam cikin hadithin bukhari da muslim yace amma yakshal ladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam shin wanda yake daga kansa kafin limamin sa ya dago baya jin tsoron an yuhawwila ra'suhu ra'asa himar kansa ya juye ya koma kan jaki ko an yi hawwala ra'asuhu ra'asa himar a juyar da kansa kansa ya koma kan jaki ba jin tsoro ya dago kansa ya riga limaminsa kafin liman ya dago daga ruku'u shi ya dago kafin liman ya dago daga sujada shi ya dago baya jin shakku baya jin tsoron katsau ya ga kansa ya zama irin kan jaki واختلف العلماء في معنى التحول malamai sun yi saɓani a cikin ma'anar juyawar juyawar kai ya koma kan jaki me ake nufi walmask da kuma shafewa sun yi saɓani tsakanin shin juyawa ce ta haƙiƙa ko kuma juyawa ce ta ta hukunci ko kuma juyawa ce ta haƙiƙa mana idan juyawa ce ta haƙiƙa shine almasu za a shafe kansa daga kan mutane irin ƙirar kan mutane kansa ya koma irin ƙirar kan jaki wannan shine sauyawa na haƙiƙa ko kuma sauyawa na hukunci ake nufi sai ya zama Allah zai jarrabe shi kasancewar yana ɗagowa gabanin limaminsa ya ɗago sai Allah ya jarabe shi da ƙwaƙwalwa irin ta jaki da fahimta irin ta jaki shine an canza tunaninsa tunaninsa ya koma irin tunanin jaki shine kansa ya koma kamar kan jaki ai akan siffanta da ƙiƙi da jaki a ce kai yanzu kanka kamar kan jaki a faɗa a faɗa amma ba ka kiyayewa ana nufin daƙiƙi wanda baya kiyaye mai faru ɗazu haka jaki yake famin man ƙala bi haƙiƙatihi shi sa cikin malamai akwai wanda ya ce haƙiƙa ake nufi du mai riga liman ɗagowa akwai yiwuwar a haƙiƙa a ga kansa ya zama kan jaki sai ya zama Allah ya canza halittarsa daga mutum ya koma jaki menene laifin shine yana riga liman dagowa daga sujada ko daga ruku'u wa minhum man qala ghayra zalik cikin malamai akwai wanda ya faɗi abinda ba wannan ba cikin malamai akwai wanda yace a'a ba ana nufin a juyar da kan a haƙiƙa ya koma irin kan jaki ba ana nufin ne tunaninsa ya koma tunanin irin tunanin jaki ya zama da ya koma ya zama da kiki ya zama dolo kidahumi irin yadda jaki yake wa min al-ulama man dhahaba ila butlan as-salati bi sabq al-imam malan yace cikin malamai akwai wanda ya tafi bisa ra'ayin butlan as-salah bacin sallah bi sabq al-imami da tserewa liman cikin malamai akwai wanda ya tafi akan sallah ta ɓaci duk wanda ya tserewa liman a kowane aiki cikin ayyuka idan ya riga liman ruku'u sallarsa ta ɓaci idan ya riga liman ɗagowa sallarsa ta ɓaci in ya riga liman sujada sallarsa ta ɓaci wa minhumul imam ahmad fi risalati salah cikin malamai masu wannan fahimtar akwai imamu ahli sunnati wal jama'a imamu ahmad ibn hanbal a cikin littafinsa risalatu salah wa amma sabqul imami fil ihrami wat taslimi amma riga liman tserewa liman a kabbarar harama shi ake nufi da al-ihram tserewa liman a kabbarar harama wa taslimi da sallama fa yubtilu salah mutlaqan wannan yana bata sallah sake ba ƙaidi wa haza ra'ayin jumhur wannan shine ra'ayin jumhur abinda malam yake nufi anan shine akwai malamin da suka tafi akan cewa a kowane aiki ne cikin ayyukan sallah matukar rukuni ne cikin rukunan sallah mutum ya riga liman to sallarsa ta baci akwai kuma malaman da suka tafi akan cewa sallah ba ta ɓaci sai in wanda ya riga liman a kabbarar harama ko a sallama domin wanda ya riga liman yin kabbarar harama ya riga liman ku shiga sallah tunda ya shiga sallah kafin liman bai bi liman ba kuma sai ya zo sai ya koyi da ayyukan liman a cikin sallah sallarsa ba ta yi ba shi bai zama yana bin liman ba shi bai zama mai yin tasa da kansa ba don haka ba shi da sallah to shi sa wannan ya zama mahallin ittifaki hakan nan wanda ya riga liman yin sallama wanda ya riga liman yin sallama suka ce ya bata sallarsa saboda liman yake bi kuma sai yayi sallama gabanin limamin yayi sallama sallama sa kafin liman ya sallama kuma da gangan ya nuna ficewarsa daga sallar ba idarwarsa ficewarsa daga sallar ya fice daga limancin da ƙarfi to fitarsa daga limanci kuma tun da sallar ba ba ta ƙashin kansa yayi ba ta limanci yayi kuma yanzu ya fice mata to ta baci to shi yasa malamai jumhurin malamai suka tafi akan cewa sallar mai tsere wa liman tana ɓaci ne idan ya tsere wa liman a kabbar harama ko a sallama amma inda zai tsere wa liman a sauran ayyuka a ruku'u ɗagowa daga ruku'u a sujjada ɗagowa daga sujjada miƙewa tsaiwa to waɗannan ayyukan jimhurin malamai sun tafi akan cewa tsere wa liman a cikinsu baya ɓata sallah sai dai haramun ne haramun ne to ko da an ce haramun ɗin ne sallah ba ta ɓaci ba me zai sa mutum ya ƙare sallarsa yana aikata haram ba za ta yi daraja ba don haka baya halatta mutum ya yi kabbara yana bin liman kuma sai ya zama yana tserewa limamin baya jiransa baya halatta ana samun irin waɗannan bayan Allah masu ƙoƙari waɗanda su liman suke bi amma sun fi shi iyawa kaga wannan sai ƙoƙari ta yanda da sun tsaya suna bin liman hankalinsu yana kan gangar jikinsa maimakon hankalinsu yana kan sallarsu tunaninsu yana cikin kushu'insu ganinsu yana kallon wajen sujadarsu sai ka samu ba haka suke ba hankalinsu yana kan limaminsu ganinsu yana kan limaminsu tunaninsu kuma yana cikin gari don haka da zaran sun ga alamar liman zai yi ruku'u sai su rika shi yin kurawa da sun ji motsin liman yana ɗagowa sai su riga shi ɗagowa akwai masu wannan gaggawar wannan kuskure ne wajibi ne mu ainihin kiyaye irin waɗannan kurakurai asalin ƙa'idar bin liman mun sha faɗa sai ya yi kabbara ne ake yi haka idan liman ya ce allahu akbar to ba daga lokacin da ya fara cewa Allahu kai za ka fara ba sai lokacin da ya gama akbar idan ya faɗi akbar ra'ud ɗinsa ta ƙarshen akbar ita ce farkon izininka na kai kuma cewa ka a ta Allah da ka ji daɗi mamunka in ya ce Allahu akbar to kammala ra'un ɗinsa ta ƙarshe, kai kuma shi ne farkon izinin ka ce, A ta Allahu Akbar, wannan shi ne zai sa ya zama kana bin limaminka. Amma idan limamin ke ce, Allahu Akbar, yana Allah, kai ma kana Allah, yana fara aiki, kai ma kana farawa, to, ko dai ya zama ka riga shi, ko kuma ku yi tare, duka laifi ne. duka laifi ne. Kuskure na hudu, a ta'akuru anil imami inda ruku'i wa raf'i minhu, a ta'akuru anil imami, jinkiri daga bin liman. A ta'akuru anil imami, jinkiri daga bin liman inda ruku'i yayin yin ruku'u warraf'i minhu da dagowa daga ruku'u malam ya ambaci wannan da abin da ya gabata na tserewa liman da yanzu maganar jinkiri yana ambata a ruku'u saboda gabar da muke karatu akan ta gabar ruku'u ne amma in ba haka ba a komi ma an hana tserewa liman a komi ma an hana jinkiri to yanzu wannan kuma na hudu yana magana akan jinkiri daga liman wato jinkirin bin liman akwai waɗansu bayan Allah masu sakana da suku-suku da jinkiri liman ya yi ruku'u su kuma tukun suna nan a tsaye ba su tashi ruku'u ba shi ne jinkiri daga liman lokacin da liman yake yunkurin ɗagowa lokacin suka tafi ruku kuma ɗagowarsa ba zai zama sun ɗago ba sai sun ɓata lokaci wasu sun fi yawaita yin haka a cikin sujada liman ya yi sujada sun yi sujada liman ya ɗago daga sujada amma suna ganin ba su kammala abin da suke a cikin sujada ba don haka suna jira akwai wanda za ka ga sallarsa sai dai su rika saɓani da limaminsa a hanya. Limamin ya riga ya aikata aikin, shi kuma bai yi ba, sai lokacin da limamin ya kammala yake tafiya zuwa aikin gaba, shi kuma lokacin yake tafiya aikin baya, sai su yi kiliya a hanya. To wannan shi ma haramun ne, shi ma kamar abin da ya gabata ne a baya, da mai tserewa liman da mai jinkiri akan aikin liman dukkansu masu aikata haramun ne wa hadhal khata'u munaqidul li sabiqihi mala yace shi kuma wannan kuskuren yana yana warwarar kuskuren da ya gabace shi mana yana kishiyantar kuskuren da ya gabace shi shi wancan kuskuren da ya gabata gaggawa shi kuma wannan jinkiri kaga mai gaggawa ya riga liman ɗin ne mai jinkiri kuma liman ɗin ya yi ma amma shi bai tashi ba tukuna don haka suna opposite kuma duka da akwai a cikin mamu idan kana kula da mamu a masallaci za ka ga duka akwai irin wannan kurakura a masallatai yau da yawa ma za ka ce da yawa ba ma kaɗan ba ka iya cewa a masallaci tsakanin wanda yake riga liman aikata aiki da wanda yake jinkiri baya bin liman akan kari da kuma wanda suke yi tare da liman su suka fi yawa a cikin mamu sama da wanda yake yin daidai waɗannan ukun inda za ka tara mamu to za ka ga waɗannan ukun sun fi yawa a kan na hudu wanda shi ne mai daidai wanda baya riga liman kuma da zarar liman yayi aiki zai yi aikin baya yi tare da shi kuma baya jinkiri bayan liman yayi to wannan shine wanda yake kan daidai wanda ya saba waɗannan halayen guda uku amma masu halayen nan guda uku kuma su ne suka fi yawan samuwa a cikin mamu a masallaci Allah ya sauwake malam yace yaf'aluhu nafarun minal musallin malam yace jama'a da yawa cikin masallata suna aikata irin wannan kuskure na jinkiri shi yasa yace nafar saboda ya nuna maka jama'a ce fahum la yarka'una hatta yaqra'u surata kamila aw la yarfa'una min ar-ruku'i aqiba raf'il imami hatta yantahu min 'adadin mu'ayyanin yadhkurunahu fahum la yarka'una irin waɗannan yan jinkiri ba sa yin ruku'u hatta yaqra'u surata kamilatan har sai sun karanta sura cikakkiya idan sun ɗauko sura liman ya ruku'u ba za su yi ba sai sun gama ta sun ɗauko ina an zalnahu liman ya karanta ina a tsaina ya yi ruku'u su ba su gama ba don haka sun ci gaba da yi sai sun gama wai sannan su yi ko kuwa ya fi su taurin karatu ya gama nasa su kuma suna jira sai sun gama sannan su yi to kaga wannan addini da ka kenan wa ya gaya maka da karatunka kake sallar ai ba da karatunka kake sallar ba inda da karatunka ne kake sallar ai da ba a ce idan ka samu ruku'u raka'ar ka tayi ba ai idan ka shigo masallaci ka samu liman yana ruku'u sai kai kabbara sai ka tafi ruku'u ba saɓani tsakanin malamai bi ijma'il musulmin da ijma'in malaman musulunci ka samu wannan raka'a kuma baka samu karatun ba na liman din ma baka samu balle naka to wannan ya nuna maka don an tsaya tare da kai an yi karatu don kai ma ka yi karatu ka ka ɗauka karatunka ne sallarka karatun limaminka ne sallarka da za ka yi karatunka daidai limaminka bai yi karatu ba sallarku ba ta yi ba da zai yi karatunsa daidai kai ba ka yi karatu ba sallarka ta yi a nan ne za ka tsaya ka ce sai ka gama naka sannan ka bi shi abinsa kawai za ka yi sawa'un ka gama sura ku ba gama sura ba ka gama aya ku ba gama aya ba za ka yi rukuni aw la yarfa'una min ar-ruku'i ko kuma kaga ba sa dagowa daga ruku'u aqiba raf'il imami da zaran liman ya dago in an ce aqib ma'anar sab'ad wa ziyada aqib yana nufin ba'ada amma wa ziyada da ƙari aqiba bayan ba'ada bayan amma idan ba a ce maka ba'ada ba sai aka ce maka aqiba ana so ana so ka fahimci baya din da zaran baya din ta kurkusa amma ba'ada baya ce kawai zai yiwu da wuri zai yiwu ba da wuri ba amma aqiba baya ce amma ba ta yiwa sai idan da wuri shi yasa anan aka ce aqiba shi yasa wajen fassara nace da zaran aw la yarfa'una min ar-ruku'i ko kuma kaga ba sa dagowa daga ruku'u aqiba raf'il imami da zaran liman ya dago hatta yantahu min adadin muayyanin wai har sai sun kammala wani adadi ayyananne yazkurunahu da suke yin zikiri liman ya dago daga ruku'u amma suna da wani adadi da suke yi na zikiri sai sun gama yana subhana rabbiyal azim sau bakwai limaminsa ya dago saura masa uku da haka ya ci gaba subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal azim wa bihamdihi limaminsa yana tsaye shi kuma sai ya cika ta sauran uku da suka rage masa wa ya sa ka yo karatu ma ba a jira naka ba balle wannan zikirin ai karatun ya fi zikirin ƙwari a sallah don haka da zarar liman ya ɗago daga ruku'u sawa'un subhana rabbiyal azim ɗaya kai biyu kai uku kai baka samu kayi ba za ka ɗago ka biyo limaminka wa huwa aizan mukhalifun liƙaulihi sallallahu alaihi wasallam irin wannan jinkiri har ilau ya saba wa faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama innama ju'ila al-imamu li yutamma bihi sani dai kadai an sanya liman ne domin ai koyi da shi fa idza raka'a farka'u idan yayi ruku'u to ku yi ruku'u wa idza rafa'a farfa'u idan ya dago to ku dago don haka idan har liman yayi ruku'u baka yi ba to baka amsa umarnin wannan hadisin ba idan liman ya ɗago baka ɗago ba to baka amsa umarnin wannan hadisin ba ba wanda ya ɗora maka cewa ka ƙarasa abin da kake yi kafin ka bi liman a'a duk abin da kake a kowace gaba ne a daidai ko ina ne za ka bari sai kawai ka bi liman fayajibu alal ma'amumi mutaba'atul imam fayajibu alal ma'amumi mutaba'atul imami da haka yake wajaba akan mamu ya bi liman fi ruku'ihi wa qiyamihi a ruku'unsa da tsayuwarsa fala yasbiqhu kada ya rigaye shi kar ya tsere wa liman wala ya ta'akhkhar hadha at-ta'akhkhur al-mukhil alladhi narahu kar kuma yayi jinkiri irin wannan jinkirin da muke gani wanda yake mai gundura wanda yake ko mai ɓata sallah ko mai tauye sallah irin wannan ainihin wato jinkiri wanda yake tawaya wa sallah to kare irin wannan jinkiri domin duk wanda ya jinkiri irin wannan wanda har ya kai ga limaminsa ya tafi zuwa ga rukuni na gaba to irin wannan jinkiri yana tauye sallah ko ma ya ɓata ta kamar yadda mai tserewa sallarsa take ɓaci a wajen wasu malamai hatta anna ba'dahum la yutabi'u al-imam illa idha shara'a fi ad-dukhul fi rukunin akhar har ma irin wannan kaga wasu daga cikin mamu la yutabi'u al-imam zaka ga wani baya bin liman illa idha shara'a fi ad-dukhul fi rukunin akhar har sai limamin ya fara shiga cikin rukuni na gaba idan bayan ya dago daga ruku'u ne yana can yana subhana rabbiyal azim limaminsa yana tsaye har ya kammala zikirinsa na tsayuwa yana yunkura tafiya sujada sannan wannan mamun shi kuma yake dagowa daga ruku'u kuma in ya dago daga ruku'u tunda shi dan anace ne sai ya gama abin da yake yi to in ya dago daga ruku'un ma ƙarshe sai ya ce sai ya yi azkar ɗinsa na tsayuwa bayan ruku a daidai lokacin kuma limaminsa ya gama sujada sai su yi kiliya kaga daga nan sai ya zama baya cikin motar liman gaban kansa yake shi ma gwani ne ya iya don haka kuskure ne kuskure ne jinkiri daga bin liman kuma a hukunci haramun ne kamar yadda riga liman haramun ne amma daidaitawa da liman suka ce makaruhi ne makaruhi ne sallah tana ɓaci da tserewa liman sallah tana ɓaci da jinkiri jinkiri irin wanda yake tauye sallah da idan aka yi wa liman amma sallah ba ta ɓaci da daidaito da liman sai dai makaruhi ne yana rage mata alfarma a wajen Allah maɗaukacin sarki wani haka za ka gan shi shi kuma haka Allah ya yi shi ko tare suke da liman wuya ne liman zai ke shi ma sai zai na shi ma zai tare za su tare za su tafi ruku'u tare za su dago tare za su tafi sujada kuskure kuskure na biyar inkaruhum ala man yarfa'u yadayhi inda al-i'tidal min ar-ruku'i inkarin wasu da suke yi a wanda yake daga hannayensa inda li'tidal min ar-ruku'i yayin daidaituwa a dagowa daga ruku'u wasu ba sa ganin daga hannu yayin dagowa daga ruku'u kuma har sukan hana su sun dauka daga hannu ya kadaita ne yayin kabbarar harama ba a daga hannu in za a yi ruku'u suna ganin ba a daga hannun za a dago daga ruku'u kamar yadda yake a wajen da yawa daga cikin mabiya mazhabar malikiya da an daga hannu yayin kabbar harma an gama daga hannu haka za a tafi ruku'u sulululu haka za a dago daga ruku'u sankamma kuma har wani yayi inkari in ya game yi ya ce masa ba a yi malam yake wal inkaru li'adam al-ittila'i ko li'adam ittila'i ba'd al-musallin 'ala as-sunnati al-warida 'an an-nabi sallama fi dhalika irin wannan inkarin kuma akan same shi ne saboda rashin tsinkayar wasu masallata rashin tsinkayarsu a kan sunna da ta zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama fi zalika dangane da ɗaga hannu a cikin sallah ba su tsinkayi wannan sunnar ba wannan sunna ta kubce musu ba su santa ba kuma sun suke ƙoƙarin su yi inkari to wannan ma yana daga abin da ya kamata mu koya a ladabin inkari daga cikin ladubba na inkarin munkari kar ka yi inkarin munkari wato kar ka yi inkarin kar ka hana wani aiki da ka ga an yi har sai ka san cewa wannan aikin ya tabbata munkari ne sannan ka san shi a matsayin munkari da nassi ba da ijtihadi ba kana da aya da ka dogara da ita ko hadisi da ka dogara da shi akan cewa wannan aiki munkari ne sannan kar ko abin ya kare ne sannan kar kuma ka yi inkarin abu ko da ka san munkarin ne sai idan ka san cewa babu saɓani akan munkari ne daga cikin rashin adalcinmu na almajirai wani lokaci inkarin abin da saɓani ake da shi a kansa inkarin abin da saɓani ne idan kasancewa wannan al'amarin ba wai kwata-kwata an hana ba ne a shari'a fahimtar wasu malamai ne an hana amma a fahimtar wasu malamai kuma ba a hana ba ana iya yi to wajen yin inkari to sai kai la'akari da wannan saɓani don haka kawai baka san abu ba baka san hukuncinsa ba bai ishe ka ba a matsayin madogara da za ka yi inkarinsa idan ka ga ana yin abin da baka sani ba to abin da ya kamace ka kaje ka nemi ilimi a kai idan ka ga ana abin da baka sani ba ka je masallaci ka ga mutane a masallaci suna daga hannaye in za su yi ruku'u suna daga hannaye in sun dago daga ruku'u ko kaga da asuba ba su yi kunuti ba ko kaga wani abin da kai baka taba cin karo da shi ba ko ya saba wa abin da ka karanta a littafin fiqhu to kafin ka yi inkari ka nemi ilimi a kai idan ka ga tabbas kuskure ne sai ka yi inkari in ka ga ba kuskure ba ne ilimi ne kai ne baka sani ba ba ma'anar inkari a nan malam ya ce yayin da wasu suke hana daga hannaye yayin dagowa daga ruku'u rashin tsinkayarsu ne abin da ya zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da daga hannaye yayin dagowa daga ruku'u yace li annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama domin annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi kana idhaftataha as-salata ya kasance idan ya bude sallah rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi sai ya daga hannayensa biyu masu albarka daura da kafadunsa wa idza raka'a haka idan zai yi ruku'u wa idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i haka idan zai dago kansa daga ruku'u rafa'aha kadhalika ko rafa'ahuma kadhalika sai ya daga hannayensa irin yadda yayi yayin kabbara harama annabi alayhi salatu wasalam in zai in zai kabbara harama yana daga hannayensa daidai kafadinsa ko daidai kunnuwansa kamar yadda ya gabata mun yi karatu akai a siffar kabbarar harama sannan haka annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi idan zai tafi ruku'u yana daga hannayensa irin yadda yayi lokacin kabbar harama haka idan ya dago daga ruku'u yana daga hannayensa irin yadda yayi lokacin kabbar harama haka yazo cikin hadisin bukhari da muslim hadisin abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhuma wa fi riwayatin wata riwaya kuma wa idza qama min ar-rak'atayn rafa'a yadayhi idan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya dago daga raka'o'i biyu nan ma rafa'a yadayhi sai ya daga hannayensa shi kuma wannan hadisin daban yake da wancan wannan hadisin Abu Humaid ne cikin sunan Abi Dawud amma shi ma ingantacce ne yana bayanin siffar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abu Humaid da ya zo gabar zaman tahiya yace idan kuma ya tashi daga zaman tahiya zuwa raka'a ta uku to yana ɗaga hannayensa biyu irin yadda yake ɗagawa yayin kabbarar harama. So da ɗagawa yayin kabbarar harama, da ɗagawa yayin ruku'u, da ɗagawa yayin ɗagowa daga ruku'u sun zo cikin hadisi guda ɗaya, Bukhari da Muslim hadisin Abdullahi ɗan Umar. Ɗagawa yayin ɗagowa raka'a ta uku shi kuma ya zo cikin hadisin Abu Humaid Nisa'idi a cikin sunan Abi Dawud. Allah ta'ala ya ji kansu da rahama baki daya don haka sai ya zama annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana daga hannaye a sallah a guri guda hudu sallah guda daya kan ya idar da ita musamman sallah mai raka'a fiye da biyu yana daga hannaye a gurare guda hudu ba sau hudu ba a guri guda hudu tunda ai ruku'u yana maimaituwa dagowa daga ruku'u yana maimaituwa to kaga ba za a ce sau hudu ba a gurare guda hudu gurin kabbarar harama wurin tafiya ruku'u wurin dagowa daga ruku'u sai kuma wurin tasowa zuwa ainihin wato raka'a ta uku ga sallar da ta wuce raka'a biyu قال البغوي الإمام البغوي عليه رحمة الله يتي ورفع اليدين حذو المنكبين في هذه المواضع daga hannaye daidai da kafaɗu a waɗannan guraren al'arba'i guda hudu da muka lissafa muttafaqun ala sihhatihi al-imam al-baghawi yace wannan malamai sun yi ittifaki akan ingancin haka yarwihi jama'atun ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce jama'a yana nufin sahabbai da yawa daga cikin sahabbai sun rawaito waɗannan ɗaga hannayen daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama wa bihi ya ƙulu aksaru ahlil ilmi kuma mafi yawan malamai da wannan suke fatawa min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ita ce fatawarsu kamar yadda al-imam bagawi ya faɗa a cikin sharhus sunnah وهذه الأحاديث مثبتة للرفع وهي مقدمة على غيرها من الأحاديث التي لم يرد فيها رفع اليدين ما ليس ودنن حديثا مثبتة للرفع sun tabbatar da ɗaga hannaye a waɗannan guraren guda hudu wa hiya muqaddimatun ala ghairiha min al ahadith kuma waɗannan hadisan abin gabatarwa ne akan hadisan da ba su ba min al-ahadith allati lam yarid fiha raf'ul yadaini hadisan da daga hannu bai zo a cikin su ba idan hadisi ya zo na bayanin siffar sallah sai ba ambaci daga hannaye ba ba shi yake nuna cewa ba a yi ba domin shari'a har hada ta ake yi ba da hadisi ɗaya ake shari'a ba ba da aya ɗaya ake hadisi ake shari'a ba ba da zallan alqur'ani kadai ake shari'a ba ba da zallan hadisi kadai ake shari'a ba ana shari'a ne da haɗin gwiwa tsakanin alkur'ani da sunna ita kanta sunnar ana yin ta ne tsakanin haɗi tsakanin haɗin gwiwa tsakanin wata da wata wata ta tashi wata domin shari'ar duka bai ɗaya ce ba zai yiwu ta zama kundi guda ɗaya ba ba zai yiwu a ce aya ɗaya ta bayanin dukkan abin da ake bukata ba ko hadisi ɗaya bayanin dukkan abin da ake bukata ba amfanin ilimin kenan amfanin zuwan abin daban-daban kashi-kashi a gurare daban-daban kenan shine in an ɗauki wancan an ɗauki wancan an ɗauki wancan sai a haɗa shari'a guda don haka rashin zuwan ɗaga hannaye a wasu daga cikin hadisai ba shine dalili da zai nuna cewa babu ba su dai haka suka zo ba ambatan ɗaga hannaye saboda a wannan lokacin abin da aka sa a gaba ake so a fahimta daban sannan kuma ɗaga hannaye ya zo a wasu hadisan sai a ɗauka sai a harhaɗa sai a tada abin da ake nufi da shari'a. Wa sunnatu, mala yake abin da yake a sunna, annahu fi asna'is salati wajibun alal musalli an yarfa a yadaihi fi arba'ati mawazi. A cikin sallah, wajibi ne akan mutum masallaci an yarfa a yadaihi ya ɗaga hannayensa biyu fi arba'ati mawazi'a a gurare guda hudu. malam ya ce wajibi ne ma'ana a fahimtar malam ɗaga hannayen wajibi ne alhalin jimhurin malamai da suka tafi akan ɗaga hannaye a wurare guda hudun nan su a wajensu ɗaga hannaye ba wajibi ba ne ba idan mutum bai ɗaga hannu ba ko a kabbarar harama ne sallarsa ba ta ɓaci ba sallarsa ta yi ya zo kabbarar harama ya fuskanci alƙibla ya ce allahu akbar bai ɗaga hannaye ba ba komai sallarsa ta shiga ya zo ruku ya ce Allahu akbar bai daga hannaye ba komai amma wanda ya daga hannaye ya dace da ladan sunna ta daga hannaye domin duk sanda ka zo da wani abun da akwai shi a cikin sallah to ka karawa sallar taka armashi da kwarjini da daraja malam yace ga sunan guraren guda hudu inda takbiratul ihrami yayin kabbarar harama yayin kabbarar harama na biyu inda ruku'i yayin ruku'u na uku inda raf'i min ruku'i yayin dagowa daga ruku'u na hudu inda al-qiyam min at-tashahhud al-awsat yayin tsayuwa daga kammala tahiyyat tsakiya tahiyyat tsakiya raka'a biyun farko kenan ko yawa tahiyyat tsakiya tahiyyar farko ake nufi tahiyar ƙarshe ita ce tahiya ta biyu hadha hadiyun nabiy sallallahu alaihi wasallam fi salati wannan shine shiriyar annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi a cikin sallah dangane da daga hannaye malam yace aqta'uhumul qawliyatu fi sujudi kurakuran su na magana a cikin sujjada wato kurakuran kurakuran masu sallah na abin da ake faɗa a cikin sujada nan da nace magana ba ana nufin kurakuran su suna yin magana a cikin sujada ba haka ake nufi ba mana kurakurai na abin faɗa a sujada ai sujada idan an yi sujada ana faɗan wani abu to akwai waɗanda wajen faɗan suke yin kurakurai ba wai suna yin waɗansu maganganu na ƙashin kansu ba kuskure na farko qira'atul qur'ani fi sujudi karatun alqur'ani a cikin sujjada kuskure ne ba a yin sujjada ayi karatun alqur'ani a cikin sujjada wa yaqau fihi kathirun min al'awam malan yace da yawa daga cikin marasa karatu suna fadawa cikin wannan kuskure na yin karatu a cikin sujjada wa nahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an zalika kuma annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya hana yin karatu a cikin sujada wana karatun alqur'ani faqala yace ala inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan ku saurara an hana ni karanta alkur'ani ina ruku'u ko ina sujjada mun karanta wannan hadisin a can yadda malin yayi magana akan kuskuren karatun alkur'ani a cikin ruku'u annabi alaihi salatu wasallam ya ce an hana ni karanta alkur'ani a cikin ruku'u hakanan an hana ni karanta alkur'ani a cikin sujjada wa taqaddama zalika fi qira'atil qur'ani fi ruku'i fanzurhu Malam ya ce wannan batu ya gabata a can yadda muka yi karatun Alkur'ani a cikin ruku'u an hana, wanzurhu sai ka koma ka duba wajen idan kana sha'awar sake dubawa. Don haka, kamar yadda a can aka hana a ruku'u, haka a nan ma an hana karatun Alkur'ani a cikin a cikin sujada. Sai dai kuma wani sashe na Alkur'ani addu'a ne. Shin idan mutum yana sha'awar yayi wata addu'a daga cikin addu'o'in da suka zo a cikin Alƙur'ani, a cikin sujada shin zai iya, kamar ya ce, Rabbana atina fi duniya hasana, wa fil akirati hasanatun waƙina azaban nar, ko kuma ya ce, Rabbana la tu zai ƙulubana ba da iz hadaitana wa habala na min ladunka rahama innaka antal wahhab ko kuma ya ce, Rabbana habla na min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama shin mutum ya iya haka malamai suka ce eh zai iya da sharaɗin da sharaɗin addu'a yake nufi ba alkur'ani ba da sharaɗin addu'a yake nufi ba alkur'ani ba idan har mutum ya sujada sai ya sai ya so ya yi addu'a da addu'ar da ta zo a cikin alkur'ani mai girma amma addu'a yake nufi babu laifi. Rabbi filli wali walidayya wal mu'mini na yau mai kumul hisab. Rabbana la tuzi qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kaga wannan aya ce cikakkiya. Amma irin rabbana atina fid dunya hasana ita ba ma cikakkiyar aya bace. domin farkonta wa minhum man yaqulu kaga tunda ya cire wa minhum man yaqulu ya gwada maka ba ayar yake karanta ba addu'ar yake irin rabbana la tu'akhidna in nasina aw aqta'na ba farkon aya ba ya gwada maka cewa addu'ar yake nufi ba ayar ba to idan mutum addu'ar yake nufi ba aya ba to babu laifi koda kuwa wannan addu'a ta zo a cikin alqur'ani idan ya karanta ta a sujjada amma idan alqur'anin yake nufi to koda ko ta kasance addu'a ce to laifi ne ya karanta a cikin sujjada da sunan alqur'ani kuskure na biyu a sujjada tarku du'a fi sujudi mutlaqan barin addu'a a cikin sujjada kwata kwata kuskure da yawa daga cikin masallata suna gafala daga yin addu'a a cikin sujada. Wani zai yi ta yin sallah baya addu'a a cikin sujada. Wadda wannan kuskure ne, kuma ma kuskure na ban mamaki a ce mutum yana da bukata da zai roƙi Allah subhanahu wa ta'ala, amma bai tashi addu'ar ba sai da ya idar da sallah. wannan kuskuren ban mamaki kenan sallah kan da ya tashi yinta yayi ta gab gab gab gab gab ga sujada yana gani Allahu akbar sami Allahu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar assalamu alaikum wa rahmatullah kuma sai daga hannaye yana addu'a hayya kauce ai kai da ka samu dama ta yin addu'a a cikin sallah damar da babu irinta bayan ka'idar? Kuma ka bari wannan damar ta kuce baka kana da bukata? Wasu haka suke yi, sai ya ƙare sallar bai yi addu'a ba sai ya yi sallama kuma ya ɗaga hannu zai yi addu'a ibn al-qayyim yace akwai abin mamaki wa yabdu an hadha al-fadl kathirun min al-musallin malam yace wannan falalar da yawa daga cikin masu sallah suna nisa da ita wannan falalar ta yin addu'a a cikin sujada da yawa daga cikin masu sallah suna nisa da ita fayaf'alunan manhiya anhu sai suke aikata abin da aka hana wa yatrukunal ma'amura bihe kuma suke barin abin da aka saka suke aikata abin da aka hana suke barin abin da aka yi umarni ma'ana wani sai ya ruku sai ya sujada sai karanta alkur'ani an hana bai yi addu'a ba an yi umarni waƙad haddanan nabiyu sallallahu alaihi wasallama alal ijtihadi wal iksari min addu'a fi sujudi annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya kwadaitar da mu ijtihadi ya kwadaitar da mu wato kokari da kokartawa wal iksari min addu'a'i da yawaita yin addu'a fi sujudi a cikin sujada. Annabi alaihi salatu wassalam ya kwadaitar da mu kokari da yawaita yin addu'a a cikin sujada. Fakala yace aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih mafi kusacin bawa da ubangijinsa wa huwa sajidun a lokacin da yake sujada mafi kusacin bawa da ubangijinsa lokacin da yake sujada fa aktiru du'a fihi yace ku yawaita addu'a a ciki saboda kun fi kusa da ubangiji a lokacin lokacin da mutum ya ije goshinsa da hancinsa fiskarsa ya aje ta a ƙasa yana mai ƙanƙan da kai ga Allah subhanahu wataala kasancewar a cikin yanayin halittarsa da ayyukansa na rayuwa babu wani yanayi da ya gama warwas wajen kaskanci da kaskantar da kai kamar wannan yanayin sai ya zama Allah maɗaukakin sarki kuma a lokacin ya fi kusa da shi saboda lokaci ne da ya gama kaskantar da kansa ga Allah maɗaukakin sarki mafi darajar abin da yake tinkaho da shi a halittarsa fiskarsa fiskarsa domin wannan fiskar da ita yake ado da ita yake alfarma da ita ake kunyarsa da ita ake bashi ceto da ita yake abubuwa da yawa to tana da alfarma mai girman gaske amma sai ya ɗauke ta ya aje ta a ƙasa wurin da ake sa ƙafa a taka don haka bai taɓa tankwara kansa ya ƙaskantar da kansa kamar lokacin da ya sujada ba shi kuma Allah maɗaukakin sarki dake mai girma ne kuma mai girman kai mai jiji da kai subhanahu wata'ala sai ya zama ya fi son bawa da ya tankwara ya ƙasƙanta gare shi tsarkakaccen sarki. Saka lokacin da ka nuna ƙasƙancinka na ƙarshe, to lokacin shi kuma ka fi kusa da shi. Allah baya son masu girman kai. Allah baya son masu jiji da kai, baya son masu ɗagawa. Don haka mafi kusacin lokaci da bawa ya fi kusaci da Ubangijinsa lokacin da yake sujada. annabi sallallahu alaihi wasallama yace to ku yawaita sujjada a irin wannan lokaci qala an-nawawi al-imam an-nawawi yahya ibn zakariya Allah ya masa rahama yace ma'anahu ma'anar wannan hadisi aqrabu ma yakunu min rahmati rabbih lokacin da bawa yafi kusaci da rahamar ubangijinsa wa fadlihi da falalar ubangijinsa da yake bayarwa wa fihi al-hattu 'ala ad-du'a'i fi sujudi cikin hadisin dai akwai kwadaitarwa da yin addu'a a cikin sujjada wa fihi dalilun liman yaqulu kuma a cikin hadisin akwai dalili ga wanda yake cewa inna sujuda afdalu min alqiyami cewa sujjada ta fi tsayuwa falala wa sa'iri arkani salati hakan nan ta fi saurar rukunnan sallah falala akwai malaman da suka tafi akan wannan ra'ayi da wannan fahimtar kamar yadda shi al-Imam Nawawi ya ambata a cikin al-Minhaj sharhin Muslim Ibn al-Hajjaj ma'ana wasu malamin suna ganin darajar da sujjada take da shi a cikin sallah ta fi tsaiwa kaga dai tsaiwa cikin ta akwai karatun alkur'ani mai girma da ya hada da Fatiha da sura cikin tsaiwa akwai khushu'i cikin tsaiwa akwai kunuti nan ce kunuti shine yawan tsaiwa dadewa a tsaye amma duk da haka wasu malamai suka ce sujada ta fi tsaiwa falala sujada ta fi ruku'u falala saboda ta fi ƙanƙan da kai ga Allah maɗaukacin sarki shi yasa ya zama a cikin ayyukan sallah Allah maɗaukacin sarki ya fi saurin saurarar bukatar bawa a cikin sujada shi yasa waɗannan malaman suka dubi irin wannan suka fifita ta akan sauran ayyuka akhta'uhum al-fi'liyya fi sujud kurakuransu na masallata da suke aikatawa a cikin sujada malam yace awwalan kuskure na farko akhta'ul la khilafa fiha kurakuran da babu sabani akan su na farko adamu tamkini a'dha'i sujudi min al-ard rashin tabbatar da gaban sujjada a ƙasa wannan kuskure ne wal a'dha'ul wajibi sujudi alaiha sab'atu malam yace al a'dha'ul wajibi sujudu alaiha gabbai waɗanda wajibi ne a sujada a kansu, saba'atun guda bakwai ne, liƙaulihi sallallahu Alaihi wasallama, umirtu an asjuda ala saba'i, saboda faɗin manzon Allah salama an umarci ne yi sujada a kan gaɓɓai guda bakwai, aljabhati, wal'amfi, walyadaini, walrukbataini, walkadamaini. An umarce ne yi sujada a kan gaɓɓai guda bakwai, da goshi, da hanci, da hannaye biyu da gwiwa biyu da kuma ƙafafu guda biyu nawa kenan idan muka ce goshi ɗaya hanci biyu hannaye biyu nawa hudu idan muka ce gwiwoyi biyu shida idan muka ce ƙafa biyu nawa takwas to kaga lissafin bai yi ba kenan ko yawwa don haka idan mun kula da malam yace da hadisin yazo aljabha wal amf sai yadda aka raba goshi da hanci haka aka raba hanci da hannaye haka aka raba hannaye da guyoyi haka raba aka raba guyoyi da da kafafu maimakon a ce aljabhatu wal am akwama daya wanda aljabhatu wal am akwama daya suke kwama da aka sa tsakanin goshi da hanci shi nake ishara zuwa gare shi da goshi da hanci kwama ɗaya ne abu ɗaya ne shi ne za ka samu bakwai ɗin kenan e hannaye biyu gwiwa biyu kafa biyu shida kenan goshi da hanci abu ɗaya shi zai baka bakwai waje alan nabiyu sallallahu alaihi wasallam aljabhata wal anfa shay'an wahidan kun gani annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya goshi da hanci abu guda fala yajuzu sujudu ala ahadihima duna al-akhar baya halatta ai sujada akan ɗaya banda ɗaya liqaulihi sallallahu alaihi wasallama la salata liman lam liman la yusibu anfuhu min al-ard ma yusibu al-jabil babu salla ga wanda hancinsa bai taba ƙasa irin yadda goshinsa ya taba ba al-jabil shine goshi babu salla ga wanda hancinsa bai taba yadda goshinsa ya taba ba idan goshi ya taba ƙasa to hanci ma ya taba goshi akan kafet hanci akan kafet goshi akan tiles hanci akan tiles kitchen amma goshi a ƙasa hanci a sama a'a an hana wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yastaqbilu bi atrafi asabi'ihi al-qibla wa yarussu qadamaihi annabi alaihi salatu wasallam ya kasance a sujada yana fiskantar da atraf asabihi wato cikin yatsunsa na kafa alqibla yana fiskantar da su alqibla yatsunsa na kafa yana tankwara su su fiskanci alqibla wa yarussu qadamaihi yana kafa digadigansa fa hadha hadihu sallallahu alaihi wasallama wannan ita ce shiriyar annabi tsira da amincin Allah tabbata gare shi amma ma narahu min ba'dil musallin amma abinda muke gani daga wasu masallatan min as-sujudi 'ala al-jabhati duna al-anfi na yin sujjada akan goshi ba tare da sun yi akan hanci ba aw raf'il qadamaini ko kuma daga kafafun su sama ba tare da sun kafa su da ƙasa ba aw wad'i ihdahuma 'ala al-ukhra ko dora kafa daya akan daya zarge ta baya a sujjada fala yasihu wannan bai inganta ba wala dalila alaihi babu dalilin da yace ayi haka wa mukhalifu li hadihi sallallahu alaihi wasallama kuma ya saba wa shiriyar annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi saboda kurewar lokaci wannan shine karshen karatun mu na yau muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tara mu cikin ladan abin da muka yi daidai abin da ne kuskure Allah ya gafarta mana baki daya wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله abin da ya zo a cikin fikahu cewa a karatun sura karatun raka'a farko ya fi karatun raka'a ta biyu tsawo wannan haka ya zo a sunna haka ya tabbata a sunna ya danganta abin zuwa ga ahlari ya ce ya manta sunna ne ko mustahabbi a ahlari mustahabbi ne yana cikin mustahabbai ne sannan sai ya ce to ana nufin ya tafi tsawo da yawan ayoyi ne ko kuma tafi tsawo da karatu to duk abin da zai ba da ma'anar tsawo shi ake nufi idan har a surar farko mutum ya karanta misali a ayatul kursiyu sai ya zo a sura ta biyu a raka'a ta biyu sai ya karanta kul huwallahu kawo kul huwallahu aya uku ce aya hudu ce aya hudu ce amma bata kai ayatul kursiyu tsawo ba ko ya karanta idza ta dayantu a raka'a farko shafi guda a raka'a ta biyu kuma ya karanta idza jaa kaga bata kai waccar waccar aya ɗaya ce amma bata kai ta tsawo ba to tsawon da ake nufi tsawon tsaiwa ba tsawon ayoyi ba ya zama dadewar da za a yi a raka'a farko ya fi daɗewar da za a yi a raka ta biyu abin da ake nufi kenan da saura haka ne shi ma wannan zaman kansa yake yi abin guda biyu ne batun tsawo daban batun kuma raka'a farko raka'a ta biyu karatunta surar raka'a ta biyu ta zama ƙasa da raka'a ta farko da surar farko wannan shi ma zaman kansa yake shi ma mustahabbi ne in kai karatu in ka karanta misali idza jaa a raka'a farko to raka'a ta biyu ka nemi ƙasa da ita ko tabbata da ko kulhuwa ko falaki ko nasi kar ka koma sama kai idza jaa raka'a farko raka'a ta biyu kuma kai kai kulliya kaka kuma sama yawwa to wannan shi ma mustahabbi ne yana daga cikin fiqhul limanci idan ka ji liman yayi yayi karatu a raka'a ta farko ya zo raka'a ta biyu ya koma sama to akwai karancin fiqhul limanci tare da shi hakan bai bata sallar ba bai aibata ta ba amma dai shi din bai kiyaye fiqhul limanci ba eh Allahu ta'ala ala na'am alaikun salam na'am addu'a a sujjada ba a tantance wace raka'a ce kawai sujjada kuma ba a ce ai sau ɗaya za ka yi ba balle a ce in ka yi a raka'a ta farko ka gama ko kai a duk sanda kai sujjada in kana da bukatar addu'a sai ka yi ko a raka'a farko ko a raka'a ta biyu ko a raka'a ta uku ko a dukansu ko a raka'a ta ƙarshe amma dai kar mutum ya ware wata sujjada ya zama a cikinta ne yake addu'a kamar sujjadar ƙarshe wasu za ka ga sai sun zo sujjadar ƙarshe sai su tsawaita ta tamkar sun sanya ita ce sujjadar addu'a kuma kuskure ne kowace sujjada ana yin addu'a don haka idan mutum zai yi addu'a a kowace zai iya yi ba sai a ta ƙarshe ba Allahu alam subhanakallahumma bihamdik na'am duk da yaran da kafi kwarewa zaka yi insha Allah ta'ala سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله